الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan'uwa barkanmu da sake haduwa a wannan darasi namu da muke gabatarwa mai taken alwakfu wal ibtida wa silatuhuma alwakfu wal ibtida fil qur'an al-karim wa silatuhuma بالعلوم اللغوية والشرعية دراسة تأصيلية تطبيقية طب من مقدمة تفرقو من مقدمة تبيو أيو درد الله سبحانه وتعالى دا متاشي درسي نأكو wanda tana yiwa ya zamanto shi ne ƙarshen muƙaddima sai ya zamanto za a shiga cikin karatu in za a fara kai tsaye muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makunmu da mu da ku gaba daya mun faɗa da malittafan da zamu yi aiki da su littafi biyu ne al-waqf wal ibtida' في القرآن الكريم وأثره في تقرير مسائل العقيدة نأبصار الإسلام بن وقار الإسلام مستس ودأكربتا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مدينة منزو صلى الله عليه وآله وسلم للتافي نبيكم الوقف والابتداء وصلتهما بالمعنى في القرآن الكريم نأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم عوض صالح انقسم مصر وند مستس يدي روح دالوك سندين الأهلي تو ينزو za mu taso الوقف والابتداء الوقف على بعض الحروف والابتداء بها وأثر ذلك على المعنى في التاف مصطاب الدكتور عبد الكريم تو نن وان بابي زامو تتوراري أكن الوقف على نعم حرفين نعمكو سونا الوقف على بلا حرفين بلا الوقف على كلا da alwakfo ala la da harafi na la kenan alwakfo ala am cikin alkur'ani an gane ko yawwa to ita na'am harfu jawabin sun kace harafi ce ta bada amsa yujabu biha anil kalami qablaha ana bada amsan maganar ta gabace ta wa yakhtalifu ma'anaha bi ikhtilafi ma qablaha ma'anarta tana canzawa wato saboda sabani abin da ya gabace ta fa in kana ma qablaha kenan jumlatan khabariya musbata in ya zama to abin da gabace ta jumla ce khabariya ta ba da labari musbata wadda an tabbatar da ita kana ta kasance aw manfiya ko ko ta korewa fa hiya harfun yadullu ala tasdiqil mukhbir yana nuna ka gaskata wanda ya faɗi magana an gane ko duk da yake wasu malamai sun tafi cewa abinda muka sani jawabi ce idan an ka ce na'am kamar game da labarin da an ka tabbata suwa sai ka ce wato na'am an gane ko idan ya zamanto labari ne wanda an ka kore kuma sai ka ba da amsa da bala amma idan an ka kore in ka ce la'amudin wasu malaman luga kayi kuskure amma shi ne abin da ya kawo shi ko korewa ta gabata ko tabbata inda ka ce na'am kamar ka ba da amsa ne kana nuna ka gaskata shi kenan ya ɗauki wancan ra'ayi wanda sun ka ce kalil ne a kore kuma ka ce na'am an gane ko sai dai a tabbatar ka ce na'am to ya ce fa'iza ƙila kama muhammad ya an ka ce muhammad ya tashi kenan jumla ce khabariya musbata au ƙila lam ya ƙum kenan nan ko jumla ce khabariya manfiya fa tasdiquhu fihi ma na'am qama muhammad in kace na'am kenan ya tsayi lam yaqum muhammad kace na'am ko ba haka ba idan ka ka idan labarin amma wannan wajen cewa wajen nafi tana zuwa wasu malaman lugha sun ce qalil wasu ma sun ce babu shi ban sani ko mun fahimta ba wa in kana ma qablaha jumlatan insha'iyya idan ya zama to jumla ce insha'iyya wadda kiran ba khabar bace to kanat sawa'un kanat amran am nahyan shin ta kasance umurni ne ko hani am tahdidan ko ko kwadaitarwa shine tahdid gane ko kamar kace halla ji'ta fa hiya harfun yufidu wa'ada yufidu wa'ad at-talibi bi tahqiq matlubihi kenan yana nuna kai mutumin alƙawalin abin da ya nema za a tabbatar da shi fa idza qila if'al kaza aw la taf'al aw hal la taf'al hal la shini tahdid if'al amrina la taf'al kuma nahyi fa qawluka na'am wa'adan lit-talib bi ijabati matlubihi kenan kai mishi alƙawalin za ka yi zartar da abin da yake mun samu ma'anar take mun gane ko to almawadi'u allati waradat fiha na'am fil qur'an al-karim mas'alan mu ta biyu wuraren da na'am ta zo sun kace ita na'am gaba ɗaya cikin qur'ani wuri hudu na ta zo wuri na farko warada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am wuri na biyu qala na'am wa innakum laminal muqarrabin cikin suratul a'raf ayat 114 wuri na uku qala na'am wa innakum idhan laminal muqarrabina kaga cikin araf eh, cikin shu'ara akwai idhan aya ta 42 wuri na hudu kuma inda Allah subhanahu wataala ce qul na'am wa antum dakhirun to menene hukuncin tsayawa akan na'am sai malamai sun kace alwaqfu ala na'am shi waqafi akan na'am fiha a cikin suratul a'rafi kafin wakfu ne kafi ma'ana kiran ya halatta an gane ko kafi shine wanda ya halatta ka tsaya saboda kuma yana da alaka da abin da zai zo baya ta fuskar wato ma'ana li'anna qawluhu ta'ala domin fadar Allah qalu qalu na'am jawabu ahli an-nari an su'ali ahli al-jannati lahum yan wuta sun bada amsar da amsa ne ga yan aljanna game da tambayar da suka yi musu wa huwa qawluhu hikayatan alhum maganar Allah da yake faɗa yana bada labarin abinda suka ce fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa yakunu al-kalamu qad afada al-fa'idata allati yahsulu sukutu 'alayha kina ana iya magana ta bada ma'anar da za a iya tsaya akan ta bi dhikri su'ali alladhi huwa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan wa yakunu al-jawabu huwa qawluhu qalu na'am ay qala ahlu an-nari mujibina na'am wajadnahu haqqan kaga wannan kana iya tsayawa aya ta biyu inda na amta zo la ya juzul waqfu fiha nan bai dace ba a tsaya ba sani ko mun fahimta ba kaga sabani wani na yace to ai duddudun da Allah duk ana yin tsayawa a a sai malamai sun kace wa innakum laminal muqarrabina ko ba haka ba sun kace abin da yasa ba a tsayawa ma'tufatun ala al-jumlatil mahdufa an yi atafi na akan jumla wadda aka shafi allati qamat na'am maqamaha fil jawabi wadda na'am ta tsaya wurin ta a wajen amsa ka annahu qala ijaban li qawlihim kamar dai Allah ya ce kamar fir'auna ya amsa musu an gane ko inna lana la ajran kenan na'am lakum ajrun ko ba haka ba na'am lakum ajrun tunda sun tambaya wa innakum laminal muqarrabina fa hudifat inna lakum لأجرا ونابت نعم عنها في الجواب وكلتا الجملتين مقول القول دكا سو مقول القول لا تندى أبن دي أنك فداني ولا يفصل بعض القول عن بعض ومعنى الآية إن, إن لكم لأجرا عظيما وإنكم مع استحقاقكم هذا الأجر لمن المقربين مني kaga kenan tunda maqulul qawlina kenan ba sai an rarraba su ba sai a hadi su gaba daya ina fata ana fahimta ta yawwa to wannan ra'ayi ne mando malam ya kawo anan suna iya zaba mishi tunda ma'atufi na qala na'am wa innakum lamin al-muqarrabin duka atafina akan al-maqul as-sabiq ba sai ko mun fahimta ba domin ijtihadi na iya shiga wallahu a'lam aya ta gaba aya ta uku kenan qala na'am wa innakum idhal laminal muqarrabina duka ma'ararsu daidai shi ya tafi cewa ba a tsayawa an gane ko tun da ma'atafi na akan wani abu da an ka shafi sai dai masu har da alkur'ani cikin araf babu idan cikin kuma shu'ara akwai idan in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadl samar ra'i ya ka bayanai akan dalilin kawo idan ko rashin kawo idan balaga sun kace tahaddin da a cikin suratul shu'ara'i ya yi tahaddin da a cikin suratul a'raf yadda sura kamar yadda qur'ani yayi bayyana tahaddi kalubalen da su masu sihiri suka fuskanta ya fi yawa a cikin suratul shu'ara bisa wanda akwai cikin suratul a'raf kagu qalu inna ila rabbina munqalibun a cikin a'raf qalu inna ila rabbina qalu la dhayr inna ila rabbina munqalib kaga sai suka la dhayr saboda tahaddin ya fi yawa haka dai suke shiwa akwai bayanai mai suke kuma cikin littafin sai aya ta hudu da mun kace qul na'am wa antum dakhiluna sun kace la yasubu waqt fiha ala na'am ita ma bai dace a tsaya ba la yasubu an gane ko daga saga yasubu ne li anna qawluhu wa antum dakhiluna ibtida'un kiran magana ce wanda an ka fara wa khabarun fi mawdi'il hali khabar na wanda an bada labari ne amma matsayin jumla haliya take an gane ko من المضمر الذي في الفعل المحذوف اكوي ضميري نفعلي wanda an kashafi ba da na'am taqdiruhu qul lahum tub'athuna wal halu annakum adhillau saghiruna fa wasluha bima ba'daha ahsan min alwaqf 'alayha kidan kai wasal shi yafi dacewa kidan yana ganin cewa jaiz ne mun gane wannan ko yawwa to sai mu zo harafi na gaba bala wanda ana karanta shi bale ko ba haka nan bane yawwa wanda malam bahaushe ce kalubalenka shi kalubale kalma ce ta larabci an gane ko kalu sun ce bale e wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala maskaratawa da taqlil ko imala qalu bale sai malam bahaushe ce to kalubalenka ha eh kalma ɗai ce kuma akwai abin da yake nufi da ita eh an gane ko yawwa to sun ka ce ita ma'ana ta bala min athabit fi lugha anna bala harfu jawabin takhtassu bin nafi kaji ita ke banta da korewa yace bi ma'ana annaha la taqau inda ba ada kalamin manfiyin ba a amfani da bala sai in magana wadda ta gabace ta nafi ce an gane ko yawwa haka sun ka ce فلا تقع بعد كلام مثبت إلا في النظر اليسير النظر يا رب تاشي بالذال نظر شيني دان كدان يا أنتي نظر شيني غرغدي da zalim ya an ce nazr da zalim ana rufin dan kadan dan haka nan su rubuta da zalim yalla kuskuren kai ba adi wa hiya tufidu ibtal an-nafi allati nafi qablaha tana nuna an bata nafiyin da ya gabata wa naqdihi وتفيد إبطال ونقضه تاور ولي نفيك دقباتا سواء كان مجردا أو توبيخا أم تقريرا المهم دي يكون نفينا شي كده يكون نفينا تارد توبيخي كو تارد تقريري المهم دي تاكوري شي ina fata ana fahimta ta kaga misali nafiyul mujarrad za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala kaga ni lan yub'athu nafi ne mujarrad kulbala kaga ta warware wannan korewar da sun kai cewa ba za ta yi da su ba at-tawbih am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala kaga ni nan tawbihi ne shin suna sa tsammanin ba ma ji at-taqriru alam ya'tikum nadhir qalu bala kaga nan nafiyu na taqrir dan da an ka koyar musu alam ya'tikum nadhir ba an ce musu manzo bai zo musu bari ana tabbata musu manzo ya zo musu na fata an fahimci to kaga waɗannan abubuwa guda uku masu malamai da ke bincike game da alkur'ani sun kace fil qur'an alkarim wal waqfu alaiha mawadi bala ita bala ta zo a cikin alkur'ani a wuri 22 a cikin aya 16 an gane ko ƙwagar dirasar adadiyya kini amma sai malamai sun ka yi bayani sun ka kassama ta zuwa aksa ita bala tana da halaye in ba manta ba hali hudu ne ma yukhtaru fihi al-kathiru min al-qurra'i wa ahli al-lugha al-waqf 'alayha bangare na farko cikin halayen da za a faɗa da yawa daga cikin malaman qira'at suna ba da shawarar a tsaya akan bala kina hali na farko a tsaya akan ta ta zo wuri 22 a cikin alkur'ani a cikin wato sura 16 afwan ba aya 16 ba sura 16 to da sura guda kana iske bala ya yawa cikin ko ba haka nan bane yawa to amma duk wuraren nan guda 22 da tasu cikin surorin nan guda 16 ana ganewa sai malamai sun ka karkasa ta wasu daga cikin ayoyi an fi son a tsaya alwukufu alaiha to ko ina misali guda za mu bayar saboda ba muna dirasa ne shamila ba game da su misali na farko wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda qul attakhastum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bala sai ka tsaya kinan nan malamai sun yi ikhtiyari ba a ce tilas ba waɗansu malamai sun zabi a irin waɗannan wuraren a tsaya sannan ka tayi man kasaba sayyi'atan wa ahat bihi khati'atuhu mun gane wannan da kyau yawwa to sai ya kawo misallai wuraren da malamai sun kafi son a tsaya wuri tara ne mun ba da misalin wuri daya muna ganewa wuri na biyu almawadi'ul lati la yajuzu alwaqfu alaiha wuraren da bai halatta ba a tsaya kenan kishiyar wancan ma'ana nan cewa akai mutun yemi ya wuce to su kuma wurare ne guda biyar za mu ba da misalin wuri daya walau tara izu qifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqqi qalu bala wa rabbina kagar ba ta qalu bala wa rabbina a tunda magana suce sai a hadi ba sai ko mun fahimta ba yawa kaga ba a sun mutum ce qalu bala sannan ya ce wa rabbina domin duk magana suce in ka ce wa rabbina tana yiwa yanzu kamar a fahimci magana ta komo kamar taka ba sai ko muna fahimta ba ismi na uku almawadi allati yajuzu fiha alwaqf walwasl in kaga dama ka tsaya in kaga dama ka wuce walwasl arjahu amma wuce wa shi yafi an gane ko to waɗannan kuma wurare ne wato da malamai suka yi bayani guda tara eh afwan wurare ne guda ina ganin eh takwas ba tara ba misali wa idh qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi misali dai zamu bayar kaga nan in kaga da baka ce qala bala walakin liyatma'inna qalbi ko ko qala bala walakin liyatma'inna qalbi in kaga da maka yi al-wasl in kaga da maka yi al-waqf sun kace amma al-wasl arjah ba sani ko mun fahimta ba to harafi na gaba sai waqf akan kalla kenan ina ganin saura guda daya ina ganin uku ne gare ta kasan dama na yi shakka cikin harufan nan akwai kalla ina ganin yalla wata kila ita take da hudu za mu zo mu gani cikinsu akwai wanda yake da hudu manta ba harafi na kalla sun ka ce ikhtalafa ulama fi ma'ana fi ma'ana kalla kenan abu na farko wanda za a fara tattauna kan shi shin ita kalla menene ma'anarta to akwai mazhaba guda hudu akan haka amma waɗannan mazhaba guda hudu ashharu hali wanda sun fi shahara ba shi ke su kaɗai na ba yan an ce ashharu shi ne wanda fi shahara irin wannan suka koma littafin kutubun lugha kaga kamar nahwu da suke fassara ma'anar harufa mazhaba ta sibawaihi da khalil bin ahmad al-farahidi da imamul mubarrid da zajjaj da mafi yawancin malaman basra sun ɗauke ta kana jin sunanta harfin rada'i wa zajiri wa raddi rike da kyau harfin rada'a da ra'un da dalun da ainihin kwacewa in ji malaman zauri wa zajirin da tsawatawa wa raddu da mayarwa su haka sun ka ɗauke ta mazhaba ta biyu mazhaba ta kisa'i su ne 'yan kufa kenan wa tabi'uhu min al-kufiyina innaha takunu bi ma'ana haqqan a'a tana nufin haqqan tabbat wa hina idin fala yajuzu alwaqfu alaiha in mun dauke ta haqqan ta kanuhi to kidan bai kamata mu tsaya akan ta ba li annaha min tamami ma ba'daha yomin za ta cika bayanin abin da zai zo ni abin da zai zo zai cika ta kenan ko ba a rarrabe su maza ba ta abuku ta abi hatim as-sijistani an gane ko annaha indahu bi ma'ana ala al-istiftahiyya shi a wajen shi tana nan ba ala al-istiftahiyya ala harafi na istiftahiyya na bude magana shi yasa ma galibi malamu suke fassara shi ala ku saurara an gane ko mazhaba ta hudu game da kalla waɗansu mazhaba ta annadr bin shamil da kuma imamul farra da wanda ya tafi akan su annaha shamil ko shumai annaha jawabun bi manzilati a e wani abu wasu ka ce a'a tana matsayin amsa kamar yadda ake cewa e ko a ce na'am ma'anan musti'malan ta fuskar ma'anarta da kuma yadda ake amfani da ita ita kalla duk da su da ita da na'am da e duk ɗaya ka san e ba hausa bane larabci ne wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul e wa rabbi innahu lahaqqun eh kenan sun ka ce kamar inda Allah ce kalla wal qamar fa qalu ma'anahu i wal qamar kenan kana iya cewa na'am wal qamar to waɗannan su ne mazhabobi guda nawa guda hudu yanzu sai mu zo akan alwaqfu akan kalla da aliftida'u bima ba'daha malamai da suke bayani sun ka ce kalla ta zo cikin alqur'ani a wurare guda goma sha ɗai ya sunul wakfo alaiha alakalla alama'ana kenan yan an ɗauke ta akan wata ma'ana to kenan ana iya tsayawa a kanta ba sani ko mun fahimta ba kenan ya sunul wakfo alaiha in an ce yahsulul waqfu alaiha ala ma'anan tana iya daukan ma'anoni daban-daban to dai daga cikin ma'anonin ko biyu daga cikin misali in suna da yawa to wani daga cikin su sai a dauke shi sai a ce to ya halatta a tsaya a kanta bari mu gani fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adabi madda sun ka ce ma'anonin da suke ɗauka anan an ta kuna harfa rad'in wa zajirin in mun ɗauki kallana harafi ne na kwacewa da tsoratarwa an gane ko bi ma'ana la an nafiya kinan tana ma'anar la nafiya an kuri ne na fatma ta zammana hu ƙauruhu a tsala alghaiba a mittaka da inda rahmani ahda ka annahu ƙila laisal amru kazalika kamar an ce ai al'amarin ba haka yake ba falam yattali al-kafiru ala al-ghaib wa lam yattakhid inda Allah ahdan falyartadi hadha al-kafir an at-tafawuh bi tilka al-azima kenan ya bar fadin wannan magana allati sadarat ala sabil at-tahakkum wanda ta zo ne akan maganar da yayi akan tahakkum ba da ha babba ba ba da ha karami ba tahakkum da ha babba shi ne izini da dai wal istighfaf da wulakanci wa hiya qawluhu la utayanna malan wa walada وبهذا تكون جملة سلكت ما يقول مستأنفة kenan in mun dauki kalla harfu rad'in wa zajrin kenan jumlar sanaktu ma yaqulu musta'nafa jumla ce mai bada wata ma'ana ta daban an gane ko yace to fahina idhin fayuqafu ala kalla in mun dauke ta harafina na rad'in da zajrin sai mu sai akan kalla saniha ma'ana ta biyu an ta kuna kalla bi ma'ana haƙƙan in mun ɗauke ta haƙƙan tabbat fala yi ƙafu a raiha hina izin turin ba za ta yi akanta ba tunda tana cika maganar da za ta zo bayan an ta kura adatu istiftahin wa tanbihin a dauke ta matsayin harafi na istiftah bude magana wa tanbihin da fadakarwa bi ma'ana ala wal maqsudu at tanbihu ala ma ba'daha yajibu al ihtimamu bi sha'nihi kina da rufin abinda zai zo baya ya zama wajibi a himmantu da shi wal ma'ana ala sanaktubu ma yaqulu wa ala hadha al wajhu yubtadi'u biha aidan kina ana iya farawa da ita li'an al istiftahil لأنها استفتاح للكلام والوقف على كلاه والاختيار kenan nan in an dauke ta harafi ne istiftah sai ka sai akan kalla kalla za a bude magana saurara ka ji sanaktubu ma yaku to kaga dalibin ilimi wanda yake daukan lugha ba ta da wani amfani dibo nan harafin saboda canjin ma'anar shi yayi tasiri da tafsiri kuma yayi tasiri game da waqafi na karatun alqur'ani kenan nan waɗanda su ne wurare wuri guda ne daga cikin wurare guda goma sha ɗai wanda malamai suke ganin ana iya tsayawa a kan kalla amma cikin ma'anoni da taka ɗauka in an ɗauki waɗansu ma'anoni in an ɗauki waɗansu ma'anoni ba za a tsaya a kanta mun gane ko ba mu gane ba shi yasa an ka ce yahsunul wuqufu ala kalla ala ma'anan akan wata ma'ana daga cikin ma'anoni da take ɗauka ba duka ba to waɗannan wurare sai sun ka kawo wuri goma sha ɗaya an gane ko wuri na biyu ma la ya hasunul waƙafu fihi ala kalla wurin da bai dace ba a tsaya akan kalla wa ya hasunul ibtida'u ma la ya hasunul waƙafu fihi ala kalla wa ya hasunul ibtida'u bima ba'daha kenan bai dace akan a tsaya akan ta ba a fara wa ya hasunul ibtida'u bima ba'daha amma ya kyautatu a fara da abinda wa ya hasul ibtida'u biha la yahsul waqfu fihi bai ya dace akan ta a tsaya akan ta ba amma ya cancanta al-ibtida'u biha a fara da ita to bari mu ga abinda malai yake so yace waɗannan wuraren kuma wurare ne guda 18 kenan sai mu bada misalin wuri daya fi qawlihi ta'ala wa ma hiya illa dhikra lil bashar kalla wal qamar fakalla fi hadhihi al-aya la yahsulu al-waqfu 'alayha bai dace a tsaya kanta ba li'annahu in wuqifa 'alayha sarat raddan lima qablaha sai ta koma matsayin raddi ga abin da ya kamata an fada wa ma hiya illa dhikra lil bashar kako kiyama ai tunatarwa ce da an ka ce kalla an ka tsaya kuma kaba an kore maganar kaga kuma bai dace ba ko ba haka nan bane yace raddan lima qablaha wa ma qablaha la yuraddu wa la yunkaru kaga abinda a gabaninta a inkarin kiyama ba a kuma yadda bayanin kiyama kenan ba a mayar da cewa kiyama gaskiya ne kuma ba a musu haka walimtida biha hasanun ala ma'ana amma inda za a fara da kalla yana da kyau amma ala ma'anan in an dauki wata ma'ana in an dauke ta haqqan ko kuma an dauke ta ala kenan nan sai zaman tomi yawwa ya an ce i haƙƙan ma a ƙuluwal ƙamar kaga in ka ce wa mahiyar illa zikra lil bashar ko ba ka nan bane ka tsaya in ka ce kalla kenan ala ku saurara wal ƙamar mun gane wannan to su waɗanda wuraren su kuma su an nawa 18 a ramba wuri na gaba abin nan sai wuri ismi na uku ma la ya hasunul waƙafi fihe alakalla wala libtida biha wannan bai wuri ne na uku ismi na uku bai dace a tsaya akan kalla ba kuma ba a farawa da ita kaganin can ba a tsayawa kanta amma ya dace a tashi a kanta a fara da abin da ke bayanta to nan duka gaba ɗaya an rasa ba a tsayawa kanta kuma ba a farawa da abin da zai zo bayanta su kuma wurare guda biyu na cikin ƙur'ani wuri na farko sun makalla saufa ta alamuna an gane ko yawwa akwai kuma a wuri na farko sun makalla sai alamuna da sun makalla saufa ta alamuna shi suratul takasur wuraren guda biyu ga su fa kalla fil mawdi'ain as-sabiqain atat fi jumlatin tabi'a lima qablaha kenan ita ta zo a cikin jumloli jumla wadda ta gabace ta muqtadidatun bi harfil atfi wadda ta zo da harfin atfi wa bina'an ala zalika ya an gina hukunci akan haka an gane ko sa'afsilul qawlu fiha min nahiyati alwaqti alaiha wal ibtida'u biha kenan za a fayyace bayani kenan ce sa'ufsil min nahiyati alwaqti alaiha la yajuzu alwaqfu ala kallafil mawdi'in as-sabiqaini bai dace a tsaya ba yace li annaka bil waqfi alaiha tanfi ma madha min at-tahdid wal wa'id in ka tsaya kanta kenan ka kore abinda Allah ya alƙawari in an ka ce kalla kalla sayalamun ko ba ka nan bane za su sani thumma kalla sai ka ce kuma a'a kaga idan ka kore kenan bai dace a tsaya akan ta ba ka kore abinda an ka tabbatar sannan kuma minan nahiyatul ibtida'i biha in an ce a fara da ita wala sul ibtida'u bi kalla aidan li'anna qablaha harfu atf domin baka akwai harfin atf baka zuwa ka ce kalla sayalamun thum kalla kaga ba yi ba ina fata an fahimta to waɗannan wurare guda biyu ne yawwa yanzu abu wanda za mu tafi akan shi na ƙarshe game da kalla ma ya sunul waƙfu fihi ala kalla wala yi zuri tida'u biha wanda ya halatta tsaye akan kalla amma bai halatta ba a fara da ita su kuma wurare ne guda biyu ولهم علي ذنب فأخاف أن يخطرون قال كلا فاذهبا بآيتنا إنا معكم مستمعون لكم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي هنا قالوا يوا to yaya ne bayani shike akan waɗannan wurare guda biyu kaga nan yace la yasnu waqfu alaiha ba a cewa walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun shikenan ما يحصل الوقف على كلا قال كلا شكرا سيكا تايا لا يحصل بي كوتتا با با انا نفين با اي با ان انت لا يحصل با انا نفين حرام بني اما ولا يجوز الابتداء بها با افاراوا da ita kidan baka cewa walahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtuluna qala koko walahu alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun qal kalla ilibtida'u biha ka san abubuwa ne wadanda abubuwa akwai abinda harafi biyu suka yi muna saura sai mu dauke su shine wato alwaqfu ala la walibtida'u biha la shin ana farawa da ita malamai sun yi sabani akan la irin wanda aka cewa la uqsimu bi hadha albalad kaga mun sai a ce ina rantsuwa da wannan gari ko ba haka nan bane akwai maganganu masu yawa kadiba cin ad-durrul masud fi ulum al-kitab al-makrun as-sabil al-halabi zaka kawo maganganun malamai ko cikin daf'u ihamil ittirab an ayat al-kitab na al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin aw jalla uqsim muna ganewa ko to madalla sai yace ikhtalafa ulama fi la fi qawlihi la uqsim akwai maganganu wadan sun kace rantsuwa ce an ƙara ta ne litta akidi ita la tana da matsala wani lokaci na zakuwa litta akidi to kaga dan qur'ani yuna dake so ya karyata qur'ani ko ya karyata malamai sai ce a ce Allah ce la uqsim kuma kace Allah ce yana rantsuwa saboda shi bai yarda la tana zuwa za'ida ba ana shafe ta kuma ana ƙara ta to bi an magana ka san dan qur'ani ne taurin kai gare in ka kama hadisi bai yarda in ka kama magana wani malami ce ma bai yarda ba sai an koma cikin qur'anin sai ce ya za'i cikin qur'ani a ce an shahi wani abu ƙarya da to sai mu ce can karshen cikin suratul nisa'i sai Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu fasara muna Allah yana bayyana muku ayoyin alqur'ani an tadillu yes dan ku bace ku to yanzu Allah shi na bayanin ayin Qur'ani don abace eh kaga dole abinda zai cewa dan ka ku bace sai mu ce a a ba haka shi rubuce ba kaga kenan ka yarda ana ƙara la an gane ko Allah ce le Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah bi Allah Allah ya alama ahlul kitabi dan ka ahlul kitabi su sani Allah sauka da Qur'ani ko dan su sani qala ma mana'aka an tasjuda wani kuma ce ma mana'aka Allah tasjuda ko ka yarda an kara ko ka yarda kuma an rage dole sai ka yarda guda kuma da cikin Qur'ani to ce sau su malamai suka ce la uqsimu asalin shi la uqsimu ne sai an ka ƙara alif kamar da suke cewa aliful itlaq cikin waƙe ana ƙara ta an gane ko kenan la ne la u'adibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu zaka ga aw la azbahannahu ne a rubuta ka yake amma sai an kai ma wannan alif din zero a nuna ka ba a karantawa da ita to akwai maganganu na malamai don haka irin waɗanda sai su to ai Allah ce hal fi zalika qasamun li dhi hijr shin cikin wannan akwai rantsuwa ga mai tun mai hankali sai a hal fi zalika qasamun kafin li dhi hijr don ana shafi sifa ana shafi mawsuf amma safinatu fa kanat li masakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba ay ya'khudhu kull safinatin salihatin don ya ce fa'arattu an aiba ha in ban yi mata aibin ba karɓarta zai kenan ya ahudu kudin safinatin suwa da hatin husna an shafi ce ba to halfi zalika kasamun libi hijir ai halfi zalika kasamun kafin libi hijir in ba haka ba sai waɗanda mutane zo su yi ni abinka waɗansu malamai suka ce a'a la nafiyu ne lima sama kamilar kalam ليس الأمر كما يزعم الكفار أن القيامة لا تقوم أقسم بهذا البلد mun ji wannan ko kenan wasu tafi cewa za'ida ce li ziyadatil ma'ana wasu tafi cewa a'a la lil qasami wal alif abinda alif al itlaq ce ina fata an fice yawa to dan haka itala tana da irin waɗannan tsare-tsare to to kenan itala abinda ya kamata mu gane mun yi bayanin la ta ƙasa sai la jarama ina fata ana fahimta ta ita la jarama malamai sun yi sabani kan ma'anarta imamu zajja daga cikin malaman lugha yana ganin ita wannan la nafiyun ne lima zannuhu an yanfa'ahu an kore ne abin da suke tunanin zai amfane su kenan la yanfa'uhum jarma jarama annahum fil akhirah an gane ko eh la yanfa'uhum jaramu domin shi jaramu yana matsayin wato kasbu zalikal fi'l ko kuma la yanfa'uhum domin aljurmu shine wato yin banna kenan yin laifi shi kuma aljarmu yana iya daukar jiki abinda yake ana taba shi ko kuma aljarmu yana nufin kenan aikatawa wala yajrimannakum shana'anu qawmi to sai kaga a imojin imamu zajjaji an ce kasaba zalikal fi'lu lahumul khusrana kina shi a wajen shi fi mawdi'i nasbin ala al maf'uliyya fa ala hada yuqafu ala la wa yubtada'u bi jarama kina shi a wajen shi ana iya cewa la an kore jarama annahum fil akhirati humul akhsarun kinan jarama haqqa lahumul كسب ذلك الفعل لهم الخسران كنا انهم في الاخره هم الاخسرون شيء وجه متى مفعول به هنا اما ان muka ce wajen khalil yana ganin shi abinda ajjarama haqqa ba tare da la ba kenan la jarama kenan asalin shi la an kore jarama haqqa lahumun nar kenan in mun ka ɗauki ra'ayi na waɗanda sun ka ce la an kore sai an ka ce haƙƙa kenan jarama haƙƙa lahumun nar nan ma ana isa a kalla muna ganewa amma a wajen imamul farra la jarama gaba ɗaya ma'ana hula budda la mahala kenan a wannan ra'ayi ba za a mi ba ba za a rarrabe ba in kana karatun alkur'ani sannan la'in nafiya ce nahiya ba a tsayawa kanta an gane ko la ta hafa ba ka ce la ta hafa domin na hayu tare da fi'ilin saiki muna ganewa ko kamar yadda ibn al-ambari ya fada a cikin littafin sa al-idah sannan la in ta zo bi ma'ana ghaira ba a tsayawa kanta yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala gharbiya ba a cewa la zaituna la sharqiyya tunda ghaira sharqiyatin wa ghaira gharbiyya bi ma'ana ghairu kina inda dai an ka samu sabani wajen jaraba akan sabanin ma'anarta eh an ko a la kenan nafiyan lima zannahu al-kuffar an gane ko sai zaman to jarama fi mawdi'in nasbi amma a wajen siba waihi shi la din nan ita ma tana matsayin nafiyu amma jarama bi ma'ana haqqa wa anna da tazo bayan ta fi mawdi'i raf'in indahu an gane ko kenan yanzu in mun ka dauki ra'ayin zajjaji لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون كو هم الخاسرون أخسرون تكن هود خاسرون تكن سورة النحل كنن لا جرم أوجن زجاج أنهم في الآخرة هم الأخسرون شين مثلا مفعول به كنن كسب الفعل الخسران لهم وجنكم اشتبويه حق لهم الخسران khusran ya zan fa'id tunda shi a wajen shi bi ma'ana haqqa shi ko wajen mubar imamul farra la jarama kawai la buddala kiran ba a iya raba su to mun gane wannan ko to yanzu harafi na biyar shine am am malamai sun kace am tanqasimu ila qismaini akwai muttasila akwai munqati'a muttasila هي أن تكون للمعادلة متصلة للمعادلة يعني أنت للمعادلة كما أبوه اللي يبدا بيو وأن أكي صن بقى أنا صن أديني تاسو زمن تولي دي وأن لو كتن دون سبو دا أكي أكوي أبوه اللي يبدا بيو أكي صن أو ناسو تو إتا وأن أمل المعادلة المتصلة تكون للمعادلة كنا للمعادلة zan daidaita wa tsankanin abubuwa guda biyu وهي على وجهين معادله لهمزه الاستفهام ko ta zamanto ana daidaita ta da hamzatul istifham kharaja zaidun am amrun an gani ko kina a kharaja zaidun am amrun wasaniya an takuna muadila li hamzati taswiya hamzatu taswiya wanda take nuna duk abubuwa kamar duka ɗaya sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ina fata an fahimci to wanga ita yake cewa am muttasila domin tana da alaka ne da wani abu da ya gabace ta ko muttasila li hamza ko muttasila li hamzatul istifham ko hamzatul taswila wal munqati'a ita ko am munqati'a hiya al khaliya min al madhkur fi al muttasila an gane ko ya an ce mata munqati'a ita ce wadda ba ta da alaka da hamzatul istifham kuma ba ta da alaka da hamzatu wato at-taswiya ina fata an fahimce ni ita am mun kace ta kasu gida biyu ko ba haka ba akwai muttasila akwai munqati'a muttasila ita ce wadda ta zamanto ta yi mu'adala da hamzatul istifham kenan tambaya ta kamar ko da an shafi hamza ko ba a shahi ba ana iya kaddara ta an shafi ta kharaja zaidun am amrun kira a kharaja zaidun am amrun an gane ko akwai kuma hamzatu taswiya wadda take nuna duk ɗaya ne duk da ke istifhamu ne amma ma rashin taswiya innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu sannan munqati'a tunda mun ce tana zaman to muttasila tana zaman to munqati'a to an ce munqati'a shi wadda kenan khaliyatun من من ابن من المعادله بينها وبين همزه الاستفهام وهمزه التسويه ina fata an fahimce ni tunda ita hamzatul taswiya wala hamzatun yutlabu biha an gane ko wa bi am at-ta'yin ko ko alhamza da ake neman ta'yin tunda an ce akharaja zaidun am amrun ka ganin tambaya ce amma ana son ayi ta'ayini ita suka ce makina hamzatu al-istifham ina fata an fahimce ni to in babu ma'anar taswiya babu ma'anar istifham wanda yutlabu bihi ta'yin kiran ta zan am munqati'a malamai sun kace wa inna ma sumiyat munqati'a linqita'i ma qablaha amma ba'daha dan saboda abin da yake da alaka da ita linqita'i ma ba'daha amma qablaha abin da yazo bayan ta yayin bai da alaka da abin da ya gabace ta ma'ana ma'ana ba dole bane sai sun sun tahi tare li'annahu qa'imun bi nafsihi sawa'un kana ma qablaha istifhaman am khabaran ko tambaya ce ko kuma ba da labari domin tana yiwa tambaya ce wadda daga nan ta faru ba daga alhamza ta faru ba ina fata ana fahimta ta sai sun ka ce wala yufariquha ma'ana al-idraf kuma ko da yaushe ita an munqati'a ma'ana idraf ba ta rabuwa da ita al-idraf shine al-intiqal idrab yanqasimu ila qismayn idrabun intiqali da idrabun ibtali idrabul intiqali a shafe wannan magana a barta a tashi zuwa wata sabon magana idrabu ibtali a bata magana da ta gabata kuma a tashi a shiga wata magana kenan nan ibtali shi na ɗauka abu biyu sai an bata waccan kuma a shiga sabon shafi ita ko intiqali ko da ba a bata ba an tashi da wannan magana a shiga wata sabon magana wasu ne ko muna fahimta ba shine idrabu nan kuma kalma ta idrabu yanzu a larabci tana nufin wato yajin aiki ko eh to sannan malaman luga sun yi sabani shin amtana idan mantuwa atifa ko ko ba ta zamantuwa atifa maghariba suna ganin ba ta zamantuwa atifa la fil jumla wala fi ghairiha amma ibn abin nan ina ganin ibn malik ne shi yana ganin tana iya zamantuwa atifa kenan a cikin al-mufrad innaha la ibilun amsha'un amsha'un an gane ko kenan inna ha ibilun wa sha'un limujarrad al-idrab atifatan ma ba'daha ala ma qablaha kenan suna ganin cewa tana iya zamantowa lil afi a wajen wadansu malamai na duka almuhimmu ita am in mun ka dauke ta ko mun qati'a ce ko muttasila saboda dan musayin tsayawa a kanta ya halatta ku bai tabbatun cikin ilmin waqf wal ibtida muke to sai malamai suka yi sabani akwai inda take daukar huska biyu sai zaman toto in wance lil idrabita to ana iya tsayawa a wuce amma in ba lil idrabi bace to bayyuwa a raba ta da abin da ya gabace ta misali kama inda Allah subhanahu wataala ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhadtum 'inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun waɗansu daga cikin malamai sun kace wanga an munqati'a ce bi ma'ana bal wa taqdiru bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu kina kana iya tashi akan wato kinan falan yukhlifa Allahu 'ahda sai kace am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu kinan bal taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamu waɗansu malamai suka ce wagga am ba ita bace muttasila ce ba munqati'a bace an gane ko sun ka ce lil mu'adala bayna shay'aini wal ma'ana anna al amrayni waqi'un ittakhastum al ahda 'inda Allah ko ba ka dan bane am qawlukum 'ala Allah ma la ta'lamun wa 'ala hadha yajuzu muttasila lil mu'adala bayna shay'aini wal ma'ana ayyu al amrayni waqa'a na fata da fahimta kenan ba ai ba ayyul amrayni waqa'a cikin su guda na aka son a tantance ina fata an fice a ittakhadtum inda Allah ahadan am taquluna ala Allah ma la ta'lamun kenan in ta zamanto munqati'a la yajuzu libtida tunda abu biyu ne tana da alaka da ittakhadtum inda Allah ahadan an gane ko mu'adala ce shin kun rike alkawali ne ko ku ƙarya ce kuke yi kenan nan baka tsayawa akan am ba sani ko mun fahimta ba in ta zamanto muttasila kinan tana da alaka da wani abu gaba ba a tsaya kanta to yanzu yan uwa cikin muqaddima saboda lokaci yana matsowa kwarai da gaske sai alwaqf wal ibtida da alaka shi da alqiraat alqur'aniyya an gane ko nan ma akwai bayanai masu yawa duk da yake za mu ba da an kawo misali goma sha uku amma za mu ba da misali ɗaya ya isa ina fata ana fahimta ta an gane ko misalin da za mu bayar wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim na fata an furce ni akwai qira'a wa la tasal an ashabil jahim tun nafi akai karantawa eh in mun ji bawar shi yana da naql an ashabil jahim shi kuma qarun bai da naql an ashabil jahim sai dai wa la tasal to sai suke cewa in muka dauki wanda ya karanta wala tasal idan fi nahyi ma'ana ta'zim lima fihi min al'adabi wal ma'ana la tasal ya muhammad an ashabil jahim dakka tambaya an gane ko wa man qara'a wala tusalu wadanda sun ka karanta kuma wala tusalu ina fata an fahimce ni wala tasal nahyun إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كذا أني من منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم هني دي تنبيا أما ولا تسأل بذاء تنبيك كذا قراءة جمهور بلا لا الناهية بجي بذاء تنبيك لا النافية جي ولا تسألكما لا تمي الناهية كذا قراءة إن سنبن بنتا تو kenan idan an ka zo kira'a da ta ce la tas'al tayi na hayu to alwaqfu kafin nan ya kamata a tsaya inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira an gane ko wala tas'al an ashabil jahim sai da manto an ci gaba da magana ne amma in mun ka dauki inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wala tus'alu kaga nan wagga kira'a sai ta zamanto kamar akwai alaka tsakanin waccan jumla domin tana iya zamantowa jumla ce in kai yi raf'u kana iya kai raf'u kinta fa huwa munqati'un amma qablahu in kai raf'a din shi akan ma'ana wato walasta tus'al walasta tus'al akan wannan ma'ana shi ma kana iya tsayawa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira walasta tus'alu an ashabil jahim duk bayani ne amma in mun kai raf'ukin wala tus'alu an ashabil jahim an gane ko ma'ana an kai raf'ukin wannan jumla akan cewa yana matsayin hali ina fata mun fahimci matsayin hali to nan sai ya zamanto ma'atufi na kira wagga qira'a ta jamhur in mun dauke shi akan ma'anatu walasta tusalu kidan babu matsala kana iya rarrabe su amma in mun ka dauki wala tusalu jumla matsayin haliya kenan wa anta la tusalu sai zamanto asalin shi wal halu la tusalu an ashabil jahim to nan hada shi za'i ba kafi bane me dalilin ba kafi bane saboda arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadiran ghayra mas'ulin an ashabil jahim kina al halu kuma hada su za'i kaga qira'at suna da tasiri wajen mi wajen ilm na al waqfu wal ibtida dan uwa saboda zamu zo hali na karshe al waqfu wal ibtida at-ta'assufi wanga ana kawo shi ne don daukar wa'azi wanga ana kawo shi ne don karatu don cikin karatun tajwidi sai kai ka kare ko cikin ilmul qira'at wani lokaci ma baka samu wannan ba sai wanda ya zurfi kwarai an gane ko at-ta'assuf shine kallafa maka kanka abun da ba a dora maka ba muna ganewa to shi irin wannan zaka ga wani zai yi kokari wata aya nan ya kawo misali guda takwas bari mu gani in lokaci na bamu duka mu dauke su saboda babi ne wanda zaka iske masu tawili suna abin nan misali cikin suratul baqara inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi to za ga wani tunda an ce fala junaha alayhi an yatawafa bihima babu laifi gare shi yayi dawafi kiran yana nuna cewa kiran bai zan wajibi ba haka wasu ka fahimta sai an ka ce a'a in ka diba cikin asar na ummul mu'minin Aisha ai abinda take bayani cewa su quraishawa sun kasance da suna kewaya a zamanin jahiliya to da musulunci zo shi suna gada to abubuwan da akwai guba kanmu a wannan wurin can mun taba yi yanzu kuma idan mun ka zo muka ce mu yi ai za a samu matsala sai aka ce a'a fa man hajjal baita wa yatamara fala guna alaihi an yatawafa bi wannan nauyin da suke ji kasu sa tsammanin akwai shi tunda yanzu an riga an rusa goma kan musulunci makka ta koma headquarter ta musulunci to amma wani sai ya kallafa maka ne sai ya zo ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junah sai ya tsaya sai ce alaihi an ya tawafa bihima wai sun shiga sai ya hiddo ma'anar farilla to kaga wannan mi a sunan shi ta'assuf ko ka kira shi takalluf yayi amfani da kalmar cewa da ba kowa ke amfani da ita ba an gane ko yawwa yanzu misali zaka ga wani zai zo ƙarshen suratul baqara rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ko to kawai sai zai ce warhamna anta maulana fansurna alqawmil kafirin ina fata an fahimci eh to kinan kaga abin da yake son ya fitar yana ɗaukar wato an ta matsayin ta'akidi ina fata an fice maulana fansurna alal qawmil kafirin ka kamar ya kaddara yani ya maulana fansurna alal qawm al kafirin kaga wannan kuma bai dace ba a'a anta maulana jumla ce min mutadin wa khabar amma bai dace ka ce warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin ka kaddara ya maulana fansurna alal qawmil kafirin akwai ta'assufa cikin wannan ko ba haka nan bane yawwa sai kuma wuri na uku inda akwai wannan wajen abin nan sun ma ya halifuna billahi in a radina illa ihsanin wa taufiqa ina fata an fahimce za ka ga wani misali zai izo ya yi waƙaf sun ma ya halifun sai ce billahi in a radina illa ihsanin wa taufiqa saboda bi saboda shi abinda shi ka so ya dauki alba'u ba'ul qasam ba san kuma fahimta ba shi ya halifuna billahi ai hada suke amma da in yace thumma yahlifun billahi in aradna illa kamar ya koma hikaya ne yake son yayi kenan yaquluna nuqsimu billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa kaga kamar yana son ya kaddara wani abu ne nuqsimu billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa kaga wanda akwai ta'assufi cikin shi Allah ko babu eh akwai ta'assufi yanzu misali kamar wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun to kaga wani mai mutakallif cikin ilmul qira'at da kuma ilmul abin nan alwaqf wal ibtida qurratu 'aynun li walak sai ce qurratu 'aynin li walaka la kenan qurratu ainul li ni gare ni sanyin zuciya ne ko kuma farin ciki ne walakala kai kuma hakan da a'a to shi ko taqtuluhu asa an yanfa'ana sai ya kadara biki na a taqtuluhu asa an yanfa'ana da taqtulu wala da kaga wanga kusur takallufa ko babu takallufi a rama wallahi ni dai a fahimta ta akwai shi misali kamar wajen faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya ko ba ka nan bane qalat inna abi yad'uka liyajidaka ajra ma saqaita lana yanzu wani sai kaga ya ce faja'atuhu idahuma tamshi sai ya tsaya sannan sai ce alastihya'in qalat saboda yana son ya allakantar da istihya'in da qalat qalat alastihya'in ba sai kuma fita ba eh kaga akwai takallufi cikin wannan muna ganewa shi yasa wa irin waɗannan abubuwan a daina wasa da su arama saboda zaka iske wani yana son ya ya juyar da ma'ana alkur'ani saboda wata biyan bukata ta shi Allah kai munin sani to yanzu wuri na shidda kuma thumma idza da'akum da'watan min al-ardi idza antum takhrujun an gane ko sai ka iske wani ya ce thumma idza da'akum da'wa idan Allah kira ku kira sai ce min al-ardi idza antum takhrujun kenan idza antum takhrujuna min al-ardi yana son ya kulla alaka shi da mi da takhrujuna ba idza da'akum da'watan ba ba sani ko mun fahimta ba an gane ko domin mi domin summa idza da'akum da'watan min al-ard an gane ko idza antum takhrujun to da'akum wa antum fil ard min al-ard ay wa antum fil ard domin min wani lokaci tana idza kuwa bi ma'ana mi bi ma'ana fi am ittakhadhu alihatan min al-ard hum yunshuruna wasu al-muslim ja am ittakhadhu alihatan fil ard a hum yunshiru ina fata amince ni amma shi sai ketare yake son ya kulla alaka da min al-ardi da takhrujuna saboda yaga ala ana zancin fita ne daga ƙasa ina fata an fahimta sai kuma wuri na bakwai kafin na karshe shine wajen wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ina fata an fahimce ni waɗansu za ka sun zo sun ce fan ta ƙamna minan labina ajiramu wa kana haƙƙa kenan mun azabtar da waɗanda suke mujirme masu laifi wa kana haƙƙan tabbas azabar da muka musu gaskiya ne to alaina nasrul mu'mini da taimakon mu'minai ka akan mu yake kina Allah ya muka shi wannan kaga da yake ma'anar za ta iya zuwa amma kaga akwai akwai takalluf cikin shi sannan kuma misali na takwas na ƙarshe wa itqalul qumanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik an gane ko la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wai sai ya ce a'a wa iz qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik sai ya tsaya sai ce billahi inna shirka la zulmun azim ai ma'ana ko kusimu billahi inna shirka la zulmun azim Allah wadannan abubuwan yawa to dan uwa dai alhamdulillahi rabbil alamin nan mun ka kawo karshen muqaddima da mun kai ta ilm al-waqf wal ibtida' mukaddima ce aka yi kusan ina ganin karatu uku kenan an gane ko illa abinda nake so dama na ce zamu yi aiki ne zamu fiddo waɗansu misalai da suke da alaka da ma'anoni na lugha ko tasirin wannan ilimi a cikin lugha da kuma shari'a ma'ana tun da cikin alkur'ani ne ko abin da shafi sauran fannoni abu na karshe wanda nake so in ja hankali irin waɗannan littattafai irin su da ake rubutawa kamar sawa'ar risala ce ta majistar ko doktora ko littafi ne wanda yake malami ya yi shi akan abuwa in kana son ka amfana da shi da kyau to dole sai ka samu kalmar rasas sai ka yi nazarin shi babi babi inda ya kawo aya tun da shi masters da kuma littafi mai abuwa ya saba matsarin jerin ayoyin alkur'ani kullum ina faɗa muku wannan to kenan shi irin wannan dole sai ka dauki kalmar rasas pencil sai ka je in ya kawo aya sai ka rubuta safhar da ya kawo ta sai ka bi littafin tun farko har ƙarshe ana gane yi to in kai haka kenan wannan fannin gaba daya ka same shi mun gane wannan ko wanda in za mu shiga cikin karatu kaga yanzu kamar misali zan ba ku misali littafi al-makki wal madani karatu abin nan bincike ne an kai akan al-makki wal madani na sura da ayoyi na farko masdas ne na abdurrazak hussein jami'an madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam guda kuma littafi ne wani malami ya rubuta doktor ina ganin abdulaziz ko abdulaziz abdalla ne ko abdalla abdulaziz al-falih na farko na farkon mastasi da aka yi ta tun daga bakara har zuwa suratul isra shi ko wannan sai littafi daga suratul kafi har zuwa nasi to amma bai kafi zuwa nasi shi littafi ne yayi bai da matsala ya bi jerin sura da ayoyi kenan kaga wannan in kana aje da shi in ka zo daidai aya kauni za ka duba amma shi wancan da yake sai da yi masters kenan sai ka cire bayanai da ka'idodi da ya kawo sannan kuma sai ka bi jerin sufat kenan sai ka duba sura kaza a sufa kaza kawo ta aya kaza a sufa kaza ya kawo ta shi tana yiwa zai bi jerin ni zai bi jerin tsarin bincike shi ba tsarin jerin alkur'ani ba to duk littafin da an kai akan irin jerin babi ka kama al-itqan fi ulumil qur'ani ba musulmi idan kai nazarin shi dole musamman akwai babubukan da sai ka sha wahala kwarai da gaske kaga kamar gharibul qur'an gharibul qur'an sai ka iske ya kawo kalimomi ya maimaita sai ka bi kalima shi kawo ta sun sai sun kai so 100 shi kuma kuma shi kawo so 100 shi kuma shi kawo sai so 100 kaga kowace kalma sai ka bi ta safha kaza safha kaza ma'ana in ka sa al-itqad fi ulumil qur'an na farko safha ta kaza safha ta kaza sai ka dawo kasa ka rubuta in in ya maimaita shi so uku sai ka maimaita akwai mas'alar da ba ta da bukatar sai kayan maimaita nuzulul qur'an sai ka dibi wurare guda uku ko hudu tun nuzulul qur'an kalmar nuzul ta zo wurare daban-daban sai ka samu wuri goma sai ka sata duk izu uku uku uku uku ka kawo saboda nuzulul qur'an ga yadda malamai suka bayani kan shi dama mas'ala ce akwai ra'ayi guda hudu to kaga irin wannan baka shan wahala amma inda kawo al-makki wal madani ko garibul qur'an ina fata mun fahimta ta irin wannan dole sai ka bi jerin yadda ya bi shi to kaga dole akwai abubuwan da suna bukatar dalibi ilimi sai ya sha wahala kaga irin wannan al-waqf wal ibtida wasilatu ma bil ma'na fil qur'an al karim kaga shi ba jerin ayoyi bi ba jerin mas'aloli yabi kidan kai ma sai ka bi jerin mas'alolin amma kai ayar zaka zo ka rubuta ta in kana so sai ka rubuta tana babi kaza in ka zo wajen bayani in ma ra'ayi hudu akwai sai ka ra'ayi hudu amma sai ka hudu ita ga ayar karkashin wani ra'ayi take tunda a cikin babin tana ya kawo aya 20 ko 30 ko abin da ya kamata haka to wannan saboda ɗaliban ilimi su gane yadda ake mu'amala da littattafai waɗanda aka rubuta kaga mai yanzu misali kamar risala da an rubuta akan alhasu irin wannan galibi dubarar da ake yi a koma cikin fihras in akwai fihras ayat ko wace aya sai ka duba a wace safa ya kawo ta kawai sai ka bi daidai wannan wurin sai ka rubuta kenan ko wace aya ko wace aya ka ta a safa kaza a safa kaza in ka je lokacin da zaka nazari sai ka duba a wace mas'ala ya kawo ta kana budawa za ka gani shi yasa in risala tana da fihrasul ayat to tana taimaka maka sai ka duba a fihras an kawo ta in so ɗai ta zo cikin risala kin kaga so ɗai ta zo in so uku ta zo sai ka bincika wani wuri tana yawa tana karkashin wata mas'ala wani wuri kuma istishhadi ne da ita to sai ka rike wuraren da kawo ta karkashin wata mas'ala in da istishhadi da ita wannan ba zo bane sai ka kawo ta ba sani ko muna fahimta ba in ba haka ku kai ba rasa'il za su ba ku hala ba ku yi amfani da su ana gane ni wanda dole ɗalibin ilimi sai ya ɗauki irin wannan ya ɗauki irin wannan ita risala tana da alaƙa ne da jerin abuwab da masail da mabahis an gane ko amma littafi wanda an kai a jere to shi bai da matsala rike shi dai zaka yi ka samu takarda da zaka dorawa daidai wurin da an zo ka duba insha Allah zaka ga ayar an gane ko shi yasa littafin tafsiri bai da matsala saboda daidai ayar zaka zo ka duba kenan kana yaji littafin tafsiri biyar ko shida ko bakwai daidai safhakin da da ba ka sa alama in ka tashi nazari nan zaka buda amma littafi mai masail ba za ka taba amfanuwa da shi ba dole sai ka same shi kai masa aiki ka rubuta masail kin shi a karkashin kowace aya ka samu pencil kuma wannan dole na bukatar jurewa musamman al-itqan fi ulumil qur'an mas'alolin shi sai ka jure ka fitar da watan nan uku ko wata hudu kullun da safe bayan sallah asuba ka samu awa daya da daddare bayan sallah isha ka samu awa daya awa nawa biyu to in kai wata uku awa nau kenan talatin talatin biyu gida talatin sittin kenan sittin mala abdullahi talatin so biyu sittin na to sittin so uku ɗari da tamanin ka samu awa ɗari da tamanin cikin wata uku kenan tana yawa ka ƙari da al'itikan littafi da ka nema wanda za ka tafsiri da shi wanda in ka buɗa za ka gani cikin yanzu misali alwakfa littida in ka samu waɗannan guda biyu su ma sai ka bi su haka su ba za su bi jerin ayoyi ba za su bi jerin mi mas'aloli kiran kai zaka kokari ka rubuta inda sun rubuta mas'alar kai ma ka maida su jerin alqur'ani almakki wal madani na abdul razak husayn sai kai mai haka amma na wancan na abdul salih ba bukatar wannan saboda shi jerin ayoyi da surori yafi ko wani fanni kullun littafi in kana son ka amfana da shi dole sai kai haka kamar yanzu at-ta'birul qur'ani na ustad dr fadl samar rai kaga shi ka'idodin balaga da yabi balagatu zikr wala hasbi balagatu kaza balagatu kaza to kaga sai ka bi duk inda ka mas'ala kai ma sai ka ciro shi babi babi yabi na balaga kai ko jerin ayoyin alqur'ani zaka bi shi yasa da yawan mutane ba su yi istishari da wadannan littattafai saboda mi saboda ba su maida shi ba akan tsarin jerin surorin alqur'ani da ayoyin alqur'ani sai suka bar shi in ka bar shi in ka tayi neman mas'al sai ka bace baka san inda ka wuta ba in babu fi rasul ayat sai ka bace kuma galibi waɗanda ba za ka isti'ai musu fi rasul ayat ba mun gane wannan da kyau wannan ina faɗa muku ne don ku yi kokari ku amfana da uslubin littafin da an ka rubuta bisa ga jerin ayoyin alkur'ani ya an bi rubuta shi bisa ga jerin ayoyin alkur'ani ka huta kamar yanzu al-isti'ab fi bayan al-asbab ya bi jerin su hakan ga al-muharrar fi asbab nuzul al-qur'an al-karim ya bi jerin mi ya bi jerin ayoyin alkur'ani amma in risala ce ta doktora ko risala ta magister ko littafi na an ka rubuta akan wani fanni to shi zai bi akan abwabul fan kai ne zaka kokari ka samu fensil duk kowane fanni ka samu ko littafi biyu masu masu tattaro masalolin su sai kai ta rubutawa ka samu fannin nan daya biyu kaga yanzu kamar aljam'u bainan nusus inda zaka dauki littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha li muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da littafin dafu ihamil tirab an ayat kitab na shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-abid al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimahullah jami' al-muslimin haka da matsala sun bi jerin surorin al-qur'ani ayat ɗaya zaka duba in sun kawo bayani kan ta ko su kawo ba amma yanzu zaka dauki littafin ta'wil mushkil al-qur'an na ibnu qutayba shi bai bi jerin ayoyin al-qur'ani ba mi yabbi masail yafi amma in kana son ka amfana sai ka duba karshen littafin an kawo babu fi rasul ayat sai ka diba wagga aya ta bakara ba babin zaka kallo ba kai ka kalli a wani shafi ya kawo ta kawai sai ka rubuta shi ya kawo ta a shafi na kaza kaga kai lokacin da zaka yi karatu da kaga software can zaka koma babu ruwanka kai kai tsaye zaka samu ta a babin da take kuna ganewa ina son ku gane yadda abin shi ke sai ka tsaye da kanka kowane fanni ala akalla ka samu littafi biyu masu tattaro matsaloli ka aji shi yasa idan kana karatu kai tsaye matsalolin su masu kai kuma zaka zo da littafin safhar da zaka tafsirin ta kana budawa matsala kaza aya tana wuri kaza matsala kaza aya tana wuri kaza kai tsaye suka fitar masadirkin ka kana zuwa kuma ka aji littafin gashi nan ga littafin ga safha dama takardar tana tare da kai ko da baka aza takarda ba safha ta kaza ce kai tsaye zaka koma wajen ta idan ba haka ba karatu zai baka wahala mai yawa kuma idan ka yi ma fannoni da dama haka to har iya tsawon rayuwar ka zaka amfana da wannan mun gane eh yawa to Allah ya taimake mu yanzu kun ga kamar yanzu littafin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam na ustad dr Umar Salim Bazmu an gane ko dr Salim Bazmu ina ganin ba ustad kirashi ustad dr tana yawa yanzu ka ustad dr can fihira cikin doktorakin kaka komawa saboda shi abuwa bai bi sai ka je sai ka dauka aya kaza ta cikin suratul baqara a wuri kaza kawo ta sai ka rubuta safha ta kaza safha ta kaza in ya kawo ta a matsayin babi sai kai bayani in kuma istidlali ne yayi kenan ba ta cikin ba ta cikin babin kenan ba mas'ala ce a karkashin ta ba to haka zaka yi kamar istinbat misali don bari misali na karshe littafin imamu suyuti al'ikrir fistin ba da tanzir jerin ayoyi ya bi da sura baka da matsala amma in ka dubi littafin manhajin istin ba na fahad bin mubarak majistar ce da aka yi a jami'at malik saudi mai mantaba a saudiya sai ka koma can farkon fi rasul mawdu'at fi rasul ayat sai ka ga aya kaza ya kawo ta ne a safha kaza kai sai ka bi wannan jerin sai ka rubuta in istidlali ya da ita ba sai ka kawo ta ba amma in ya dauke ta karkashin wani istinbati kuma sai ka kawo ta haka za ka yi sai ka tattaro maka fannoni daban-daban daban-daban daban ka aje gaban ka da izinin Allah zaka amfana da su iya tsawon rayuwarka wannan nayi wannan bayani ne don mu gane insha Allah ta'ala a darasin mu nawa gaba mukaddima guda uku sun kare kenan zamu shiga ne a cikin tasirin ilimin al-waqf wal ibtida yanzu mun kawo qawaid da ka'idodi gurgudu waɗanda ake amfani da su da nau'uka na al-waqf wal ibtida yanzu insha Allah ta'ala darasin mu na gaba za a zo ne sai a bi jerin ayoyi an gane ko shi ma zamu tattako ne gurgudun abin da ya sauƙaƙa an gane ko illa abin da nake so mu fahimta shi yanzu wannan jerin ayoyin alkur'ani za mu biya su ba za mu kuma akan al'abuwabu ba za ka iske shi a cikin littafin ko wannan alwakfo liftida fil qur'an al-karim wa atharu fi taqdim masail al-aqida ko wannan alwakfo liftida wa silatu ma bil ma'na fil qur'an al-karim su ba za su bi jerin ayoyin alkur'ani ba amma ni da yake na koma can cikin fihraskin su na ga yadda sun ka jera duk sai ni saka yasu kenan yanzu in tashi kawai jerin ayoyin alkur'ani zan bi yadda ba zan cakule maka lissafi ba an gane to ku kanmu kan kowa abinda muka faɗa ya zama turi da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh